to
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل آمين الله يقول قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka ce ya ku mazuwa littafi waɗanda aka ba littafi tun kafin alkur'ani yahudu da nasara kenan lima takfuruna bi ayatillah meye yasa kuke kafircewa ayoyin Allah masu shiryawa zuwa gaskiyar manzon Allah masu shiryawa zuwa gaskiyar alkur'ani ga suna a bayyane annabi ya bullo muku ta nan ku ce kuna son wannan ai wannan a bullo muku ta nan ku bi ta nan ku zille ta nan me ya jawo haka Allah yake tambaya tambaya ta mamaki me ab- me abin da ya ja kuke zizzillewa kira zuwa ga Allah wallahu shahidun to Allah ya shaidar cewa annabi dai ya isar da sakonsa kuma abin da kuke aikatawa ma Allah yana gani kiri-kiri yana kan akan idan ubangiji kuke kan kularsa yake yana kallon ku in ku shi shaida ne to zai yi amfani da abin da ya- kuka yi kuma kuma a yi muku abin da za ku a yi muku saboda dama dai shi bawa Allah ya ce in bai ba ba zai masa ba akwai abin da in ba kai ba Allah zai maka to wannan bangaren falala Allah ne ba ka yi aikin da ya cancanta a yi maka ba a ga dama a yi maka wannan Allah ne yake yi amma aikin zunubi in ka ga koyaya ka ji kwaras an- an an tsire ka to ka yi abin da za a tsire ka din wallahu shahidu ala ma ta'malun to قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم mm.
تبغونها عوجا وأنتم شهداء Mm.
وما الله بغافل عما تعملون Allah ya ce kul ya ahlul kitabi ka sake gaya musu ka kiran su ka ce ya kuma zuwa littafi lima tasudduna an sabilillahi dan me kuke ka- man amana dan me kuke kange waɗanda suka yi imani da Allah daga barin tafiya kan tafarkin akan addinin Allah dan me me ya da- bata shi abinda ake so Allah dai ya kiyaye ma ba haka aka fi so ba amma abinda aka aka, aka ya, ya- ya fi kyau idan kai baka shiryu ba to ka bar rashin shiryo ka ya tsaya a kanka da Allah kakka je ka bata kuma shiryayi An- an an gane kai ka ka baci maimakon ta- bacin ya tsaya a kanka kuma ka tafi kai sarayani sai ka je ka bata wani to wannan ta'adda kenan eh Allah ya tsayar da abin a kanka ya fi dama dama ba haka shi sa ce ba haka aka fi so ba amma dai kada mutum ya ɓaci kuma ya je ya ɓata gyararre shi ma ya ɓasa ya ɓata wani to nan ca- cajinsu da ake kenan bayan ku a zatin kanku kun lalace kun ƙi karɓar shirya to limata su duna an sabilillahi man amana dan me kuke tsare wanda ya imani da Allah daga barin addinin Allah wato wanda suka yi imani da Allah ku ringa sa musu shakka ku ringa jefa musu wasu abubuwa wanda har imanu zai warware raunana masu imani sababbin tuba da an ce ai wane da wane da wane sun musulunta ce to shikenan can sai a kwarare su hanyar da suke wane an ce kun musulunta ya ce a wai ku kun caje kun duba abin nan ko yadda suke wai sunan ma'abuta littafi ne sun san komai saboda haka sai su kokarin sa musu shar- sh- sh- sh- sh- shakka a cikin addini Allah ce me yasa kuke haka ko kuwa a ta sudduna man aradal imana man amana anan man aradal imana me yasa wanda duk yake so ya imani shi ya taho a yunkure baki ku dinga taran su gaba gaba waɗanda kuka je za su taho wajen manzon Allah za su yi imani a tare su a ce me kuka zo yi ai kaza kaza to ba za mu hana ku ba amma dai fa abin ku duba da kyau kaza ka to me yasa kuke haka Allah ya ce ya ce tabghuna ha'i wajen kuna nufin wannan tafarki na Allah wanda yake madaidaici ku nemi cewa ai mu'awajja karkatacce ne shi addinin Allah da yake a miƙe tabghunaha iwajan mai tafsiri yace ai mu'awajja ai ma'ila ila haqqi sai ku ringa nuna wa mutane shi addinin Allah karkatacce ne ba kan daidai yake ba ku ne akan daidai me yasa kuke haka wa antum shuhada Allah ya ce da kuna yi a bisa rashin sani ne ma sai kenan sai a ce o ba su sani ba ne sun ɗauka lalle tabbas su ne akan daidai ɗin addinin ne ba daidai ba ka san akwai wani wanda shi shi shi baba ta gani ne shi bai san ba daidai ɗin yake ba to ba su ba ne waɗannan su Allah ya ce wa antum tashhaduna ai alimuna ku kun tabbatar da ƙarya kuke yi ba kan daidai kuke ba addinin ne daidai garau kuke akan wannan tangaran kuke kawai abin da ya ɗauke ku kuke wannan don mai saldana don mai izza za ta tuɓi daga wurinku shi kenan dalili kenan kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su yahudawa waɗanda suke madina da ausu da khazar da kake jin ana ba da labari ƙabilu ne waɗanda suke faɗa da juna amma kuma su su wannan yahudawan su suke cinna gabar saboda suna samun ainihin ɗan tagomashi daga cikin abin da yake faruwa saboda su sun wato ɗaukaka ɓangaren ilimi ba wanda ya kai yahudawa ilimi a wannan lokacin ma sun ɗaukaka wurin sanin dabarar yaƙi sun santa sun ɗaukaka wurin iya neman kuɗi da tattalin arziki sun san tattalin arziki saboda haka duk waɗannan ummiyai ɗin ƙuraisha suna tahowa gare su su ne shugabanni ga ilimi ga iya kasuwanci ba su ne suka fito da hanyar riba ba a baka kuɗi a ce to ka je kwana nawa kaza eh to shikenan to zaka dan ƙara kaza in ka dawo kuma aka ce in ka ce babu aka ce to ba komai ƙara koma ka dan ƙara kaza su suka koya wa larabawa waɗannan to sun san duk waɗannan to sai ga manzon Allah ya zo sai aka sa kafa duk aka take wannan duk komai ya zube kamar yadda zamu ji aya ta gaba suka sa Aus da Khazraj din suka samu manzon Allah ya shigo Madina yayo hijira suka kawo cafa wajen annabi abin ya haƙa ba sai da kayan yaƙi kuma tunda waɗan ƙabilun da suke faɗa annabi ya zo ya shirya su sai da kayan yaƙi ya ƙare ba da dabara yaƙi ta ƙare to duk abu ya lalace musu to wannan shi ya jawo sai su kunna waccan fitina sai su tsara wannan ya za ka zo ki iman to ba su da kuma sana'a sai wannan tunda girma ya faɗi wa antum shuhada hakika ko kun san cewa addini wanda yake tsantsan addini na shine addinin musulunci amma ku dinga tsara mutane daga kai kuna cewa karkatacce ne bai yi ba wama Allahu bi ghafilin amma ta'malun lalle ubangiji ba marabkani bane ba daga abin da kuke aikatawa duk abin da kuke aikatawa Allah yana kallo to kuma kun san tunda yana kallo ai ba zai bakku ba wato abin da suke yi na tsarewa akan addinin Allah da makaru ne da hila ta nan suke bi wurin tsare mutane din ba wai karar karar ko makamai suke yi akan cewa kakku musulunta ba ba da wannan bane da da makirci da hila to shi sa ya yi daidai da ƙarshen aya ita ma da Allah ya kawo mallahu bi ghafilin abinda kuke yi na makaru da hila kuna gani ya ɓoyi ga Allah ne Allah bai rabkar daga aikin ku ba ya gani ya sani gashi nan ya tuge asirin ma ya kwashe ya gaya wa annabinsa ba shikenan ba to
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم يردوكم بعد إيمانكم كافرين wannan ayar shine magana da na fara yi ɗazu ta sauka ne lokacin da su waɗannan ƙabilu guda biyu su waɗannan ƙabilu guda biyu da ausu da hazrat ƴaƴan wato ƴan uwan juna ne shi ausu ɗin da hazrat ɗin ubansu ɗaya wanda ƙabilun suke jingina zuwa kowanne kowanne ƙabilun ƴaƴan da jikoki suna jingina gare shi wannan ma haka to ubansu ɗaya sai gaba ta haɗu mai tsanani shaidan ya kunna ta shekara ɗari da ashirin aka yi ana yaƙi duk wani rana in ta zo sunanta yawmu bu'af sai an kwarar da jini an zubar da jini mara daɗi to shi kenan sai ga zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo sai suka kawo cappa wurin su kawo kunnen su su ji mai musulunci yake sai suka karɓi musulunci da ausu da khazaraj din gaba ɗaya shikenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fahimtar da su kawunan su sai suka shirya wa juna kawun ba su ne suke faɗan nan ba shekara 120 musulunci ya kashe wannan wutar ana nan ana nan yahudu wannan abu bai musu daɗi ba na gaya muku suna samun hanya ta nan ta samun ɗan bada da bada yaƙi a biya su da makamantan haka da aka yi haka suka ga abin haka ran nan sai suka yi wata shawara suka gansu suna zaune a wani wuri suna nishaɗi su ƙabilan guda biyu fa suna hira ta kamar ta zumunci ne na bayan wani juna ne sai bai hude ya ce wani matashi cewa ya za a yi aje a dawo da wutan nan ta baya a can wurin sai wani matashi ya ce ya sani zai je ya tuna musu saboda kashe kakannin wannan da waɗannan suka yi da kuma kashe kakannin wannan da waɗannan suka yi masoyansu sai da ya zai zauna cikin wajen hira shi bai huda ana hira yana suka yi kai shi ba abin da yake masa rashin daɗi sai dai zancen yakin nan da kaza da ya faru ya ringa magana ya ringa cewa ga waɗanda suke sadaukai ga wanda sai zuciya ta fara tasowa suka fara abu ya fara tasowa ah sai wannan sai ah to ai a wannan lokacin ba ku ne ba daidai ba saboda ka shi wannan ai ku ne ba daidai kakan kowa ne shine ba daidai ba ba shikenan kuma lamari ya lalace ba har sai aka kai ga kuma shikenan aka tafi aka je aka ebo kayan fada ma aka fita fili za a gwabza labari ya je wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga can abin da ake ciki annabi ya ebo ba'arin sahabban da yake tare da su aka taho ya zo ya samu an yi sahu sahu za ma fara faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa yanzu ku irin wannan da'awar ta jahiliya da kirari na jahiliya shi kuka komawa bayan Allah ya karrama ku da musulunci Allah ya karrama ku da annabi gani a cikin ku bayan kaza sai jiki ya sanyi sai makami ya faɗi sai kuka sai suka rungumi juna kuma shikenan aka yi maganin abu ba ne shaidan ga annaba wurin eh ya so ya kunna abin to abin bai musu daɗi ba to shine Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka imani in tudi'u fariqan minal ladzina utul kitaba idan kuna bi in kuna muwafaka kuna sauraron waɗannan jama'a da aka ba su littafi su kenan yahudu din da yake nan yaruddukum ba'da imanikum kafirin lalle za su mai da ku kafirai bayan ku da kun tabbata da imanin ku da Allah da sallama ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم
annabi ya zo ya kashe wutar sai kuma ruwan ayoyi suka fara sauka saboda a datse gaba Allah ya ce wa kaifa takfuruna tambaya ce ta mamaki amma ba Allah ne ke mamakin ba yana cewa ku yi kallon mamaki ku waɗanda suka cancanta su yi mamaki yaya za ku kafirta ku ausu da khazrat bayan waɗannan abun guda biyu me abu guda biyu wanda ya kamata ya hana ku kafirci tutulakum ayatullah ana saukan muku da ayoyin Allah sababbi kar daga annabin da ya ji sai ku yana ji yake gaya muku gabban tsariyan ƙur'ani na sauka ɗanyensa a kunnuwanku wa fikum rasulu ga manzan Allah zaune a cikinku ya za a ku kafirta ga wannan ga ayoyin Allah na sauka ga annaba a cikinku me zai jawo wani ɗan banza ya zo ya lalata ku wani bai hude ya zo ce muku kaza kaza ya kamata ku kantagantu da waɗannan abubuwa wa mai ya billahi wanda ya riƙe Allah ƙamƙam faƙar hude ila siratul mustaqim lalle wannan ya shirye zuwa tafarki madaidaici to wannan wa'azi ne babba ba sai ga al'umma waccan ba har mu ga, ga karanmu za mu kalli wannan ayar a karanmu yaya mutane muke koma baya daga cikin addinin Allah ga ayoyin Allah na sauka a garinmu muna karanta su alkur'ani sun gama sauka gashi kaf dukkanin su ma a hannunmu wa fina rasulu a cikinmu akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama imamu tirmizi yake cewa man kana fi baitihi hazal kitabu fa ka annama fi baitihi nabiyun yatakallam wanda duk yake da littafin Imam Tirmizi na hadisin manzon Allah ne yace in dai da littafin wannan a gidanka to kamar manzon Allah yana nan a ciki yana magana da kai manzon Allah yana cikin mu ga hadisan sannan muna magana kullun manzon Allah ya ce kaza yayi kaza wannan ai kamar da mu akai to yaya waɗannan hadisan suna rarratsawa gare mu ga soyayyarsa tana ta rarratsa mu ga ƙur'ani yana tare da mu me zai sa a ce mu bauɗe to mu kori shaidan da wannan mu ma kamar yadda manzon Allah ya kori shaidan din waɗancan da wannan shi yasa manzon Allah a cikin hadisi na Tirmidhi yake cewa kamar yadda wani sahabi yake cewa manzan Allah wata rana ya fito ya mana huduba wata irin huduba ya hau mumbari ya gode wa Allah ya yabo gare shi sannan ya ce bayan haka ku sani cewa ni manzo ne da Allah ya aiko ni cikin ku mutane ni ma mutum ne Allah ya girmama ni da aike ya kusata dan aiken ubangiji ya zo in ansa masa mala'ika azra'il kenan ya kusa ya zo in ansa masa in na tafi zan ban muku abu guda biyu na yaya in kuka rike su har abada ba za ku bata ba na ɗaya littafin Allah alƙur'ani akwai haske a cikinsa akwai shiriya in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma idan kuka yi riko da shi ba ku ba bata na biyu ‘ya'yan gidana sharifai wanda suke da jingine da ni jini na ku rike su in kun rike su ba za ku bata ba guda biyun nan hadisi ne na musulun turmizi ya rawaito hadisi to rikon rikon qur'ani musa yanda zamu rike shi shine a karanta shi a sa a kallafa wa kai fahimtarsa wanda bai fahimta bai tambaye wanda ya fahimta a aiki da shi wannan shine riko da alqur'ani ba za a bata ban an yi riko da wannan to su yayin gida annabi ya riko da su yake su ji- jinin annabi wannan hadisi ne na farko yana tabbatar mana jinin- da jinin annabi ba za su kare ba ko ko wannan hadisin akan wadancan yake mu shikenan babu mu ba za mu samu wannan rikon ba bayan ya ce kuma in kun riko ba za ku bata ba to to na da ne ba za su bata ba mu za mu bata kenan da ɗaya zai faɗi kun gane abin da nake nufi annabi cewa ya ban muku abu guda biyu wanda in kun riko da su ba za ku bata ba sai ya faɗi waɗannan guda biyu to ashe waɗannan guda biyu har abada ba za su kare ba zuwa ƙarshen duniya kamar albishir yake da wannan cewa jininsa ba za su kare ba kuma a yi riko da su to amma ya riko da su ɗin yake me za a yi me za ka yi musu kama hannun za ka kari rike abu na farko shine san su za ka yi ka so su dan manzan Allah saboda dangantaka su da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qul la as'alukum alaihi ajran illa al mawaddata fil qurba haka ma Allah ya faɗa kace ba na tambayar kula da sai dai soyayya a cikin ahalin gidana makusantana to kaji daya abu na biyu shine ka taimake su daidai gwargwadon yadda kake da ikon taimakon su biyu kenan na uku kai musu nasiha ba ta aka kabar su ba saboda jinin annabi ne duk abin da za su yi su yi a'a kai musu nasiha da abin da ya dace da su duk lokacin da halin nasiha ya kama akan kowane ne ka gaya masa kai mana nasiha dan Allah kada ya masa nasiha saboda manzansa kakan nasa to wannan shine riko da su Mm. a so su a taimake su a yi musu nasiha Mm. wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim to
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته Mm.
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu nida'u karamatin eh Allah in yi tashi bai ce ya kon wata rana ya ce ya ayyuhan nasu kawai ku mutane amma nan ba haka aka ce ba kira ne na karamci an kira mumini da siffarsa wadda ba shi da wadda ta fita shine imani yace ya ku waɗanda kuka yi imani ittaqullaha lalle ku ji tsoron Allah haqqa tuqatihi ga yanda nake son tsoron Allah naku ya zama shine me iya dagewar ƙarshen makurar jin tsoron Allah iyakar abin da nake so ki kenan to menene wannan abdullahi dan abbas ya fassara me ya dagewa mukura tsoron allah yace bi an yuta a fala yusa shine abu allah kaf da kaf ba saba masa ba wa yushkaru fala yukfaru dukkan abin da ka kalla na ni'imar allah kai godiya ga allah akan wannan kaka tsallake daya wa yuzkaru fala yunsa a tabbata da tuna allah a zuci da tu- kuma kallon allah a cikin dukkanin ayoyinsa ba tare da kau da kai ba ba a manta ba to tsayawa kan wannan shine shine tsoron Allah iya matuƙar tsoron Allah to lokacin da wannan aya ta sauka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda larabawa ne suna gane abin da larabci ya kunsa din nauyinsa sai su warware shi sai suka gane abin da ake nufi sai abin ya musu nauyi suka zo suka ce ya rasulullah yau kan wata aya ta sauka da ta nauyaya gare mu ta yaya za mu iya wannan aikin a ce mu bi Allah kab da kab babu sabawa ya za a yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin yayi magana aka ce sai Allah ya saukar da aya fattaqullaha mastata'tum to ku ji tsoron Allah mastata'tum daidai gwargwadon jin tsoronsa to me ma'aunin daidai gwargwado shi ha an gane an bar shi kawai sakata wawai a ji tsoron Allah daidai gwargwado ma'ana gwargwadon ba shi da awo kenan yanzu idan shi wancan zai iya zuwa ya saci miliyan ɗaya kai kuma kana jin tsoron Allah kakka sace wa mutum kuɗi dukan kuɗinsa kenan miliyan ɗaya shi wancan zai sace duka kai kuma ka ɗauki dubu ɗari ka ji tsoron Allah a nan daidai gwargwadon a yanzu dai kai a haka kai za ka bambanta tsoron Allah waɗannan ai wancan shi da ya zo ya sace duka wannan ya zo ya ba masa har dubu ɗari ta da ya ɗauki dubu ɗari saboda yana ganin yana da yara yana da iyali ya ji tausayinsa ya ji tsoron Allah to wannan tsoron Allah ne daidai gwargwado babu duka dukkansu ba su ji tsoron Allah ba da na ɗayan da na biyu to daidai gwargwado da ake nufi shine idan mutum ya zo an kallafa maka abu kaza za ka yi to wannan abin da za ka yi idan sallah ce idan kaza amma Allah ga yadda yake so ka yi ta iya makura da ka zo ka ce Allahu akbar kamar yadda ne misali ranna kana son a zuciyarka ya zama cewa zuciyarka bata shagala ba sai da Allah bata tafi ko ina ba sai tsayawa fadar Allah sai ganin girman Allah amma shaidan ya zo ya fuzge ka ya kasa baka wannan damar ya sa ka tunanin abin da kai ba kai ka jefa tunanin ba kawai ya faɗo maka ne ka sake dawo da zuciyarka akan cewa ta zo so kake a kalli Allah ya sake fizge ta to kaga musalla a haka to ka ji tsoron Allah daidai gwargwadon ka an fahimta wato ya zama gwargwadon abin da bawa zai iya yi wanda iya ƙarshen abin da zai kenan a cikin da'a ya zo da shi ko kuma mutum ya zo ya yi dage a kan bin daidai ka je wajen malami ka ɗauko karatu ya ce maka ga farillai ga sunnoni ga kaza ka zo ka kiyaye wannan ka zo kana yi ashe shi ma ba daidai ba shi kansa malamin ko kuma kai wurin ɗaukowar ba daidai ka ɗauko ba ka zo ka dage a haka ka ji tsoron Allah daidai gwargwadonka wannan sabawa da kai da baka sani ba Allah ba zai kama ka da shi ba to makamantan waɗannan abubuwan su ne jin tsoron Allah daidai gwargwado ko ku a'a in akan nafila ne wannan ya je raya raka a ɗari ka kuma kare ciwon ƙafa ji tsoron Allah daidai gwargwadonka sai aka yi raka a biyunka a shugalama daidai gwargwadonka kenan a an fahimta wato komai dai yana da irin wannan abubuwan to wannan in aka in aka kwatanta wannan ayar da fataqullaha haqqa tuqati da fataqullaha mastada'atum wacce ce tafi wato ba wa mumini matsayi don masu ilimin nasikh da mansukh Allah ya ce ba mu share wata aya ba sai wadda za mu kawo ta fita baya alheri ko kamata to yanzu wannan da aka shafe mastadatum ita tafi alheri ku ji tsoron Allah daidai gwargwado ko ko da za a ji tsoron Allah matuƙar jin tsoro shi ya fi wanne ya fi alheri a wajen mumini mastadatum ko kuma haƙa tukati haƙa tukati to to a gaskiya shi wannan wadda aka share din wannan ma na sakmin ayatin aunin sayanati bi khairin minha aw mithla tana nan ababunta lalle wannan da ta shafiyar ita wannan ayar mastadatu ita tafi alheri akan haka tukati ko da an ce ai dukkan ai amfani da ita a haudin dalili shine yanzu a misalce mutum ne mutum biyu suke saro kaya daga Lagos ko daga London idan wannan ya je ya siyo kayan iri ɗaya ne wannan ya siyo shi yana sai da shi naira dubu biyu wannan kuma amma wancan da yake saiwa naira dubu biyu dubu ɗaya ɗaya ya kama masa kuɗin ya ci riba linki biyu ne da ya kawo babu kayan a nan garin shi kuma wannan da ya siyo dubu ɗaya sai ya sa dubu ɗaya da ɗari biyar idan ya zo wanne ne ya fi riba wanne ne zai fi cin riba mai dubu biyu a'a mai dubu ɗaya da ɗari biyar me yasa mai dubu biyu biyun nan kana kallon mai dubu ɗaya da ɗari biyar za ka yi kasa na dubu biyu to kayan wani riga karewa zai kuma koma kuwa zai koma so goma ya siyo wannan bai sai da nasa so ɗaya ba in an tara riba tawa za ta fi to mastaɗa atom mastaɗa atom ɗin masu a ji tsoron daidai gwargwadon za a yi fiyinta da yawa wancan ba kowa zai iya hawa ba yawo to shi ne to wasu kuma suka ce a'a dukkaninsu ya kamata a ce mumini ya yi aiki da su da haka tukati ɗin da mastaɗatum haɗa musu abota masana Allah suka ce bawa ya fi samun kamala ya haɗa guda biyu ta ina za su haɗu haƙa tukatihi a cikin ayyukan zuci duk aikin da iyakarsa na zuci ne yadda za ka kalli Allah ƙure iya maƙurar yadda za ka ga girman Allah haƙa tukati in za ka yi tawakkali ga Allah ƙuralan ba wajen tawakkali ga Allah haƙa tukati idan za ka nemi taimako da Allah haƙa tukati ka nemi taimako iyayenka ka share kowa sai Allah kawai haƙa tukati aiki na zuci wannan anan mastadatun kuma aikin gaɓoɓi wanda ba za ka iya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lan yushadda dinu ahadun illa galabahu wannan kaga magana ayyuka ne sun yawa da abubuwa makamancin wannan to iya dage kai iya abinda zaka iya gurgurdanka shikenan ka ka hada su abota wala tamutunna Allah ce kada ku sake ku mutu illa wa antum muslimun face kuna musulmi to mutum zai iya mallakar cewa kai ya mutu sai yana musulmi Allah ce la tamutunna umarni ne yake ku sake ku mutu sai kuna musulmi wannan a hannun wa yake to abinda abinda aya take ga mu tunda mun san cewa mutuwa a musulunci ko ba a musulunci ba ba a hannunmu yake ba kuma shi wanda ya san hakan shi ne yake faɗar haka to me yake nufi kenan ku lizimci musulunci kawai da dare da rana da safa da yamma kowane awa ka zama kana kan tada ta musulunci saboda me saboda baka san da mutuwar za ta zo maka ba to in kana kan haka in za ta zo fa za ta zo maka kana me shi kenan haka Allah yake nufi kenan saboda shi ita mutuwa wato ba abin da aka fi bayyana wa mutum shi irin mutuwa kamar yadda wasu suke ganin ba abin da aka ɓoye sai ita a'a ai ba abin da ya fi bayyana ga ɗan adam ya san lokacin mutuwa nasa sai ita a cikin abin da bai zo ba wanda bai sani ba a yanzu ku gane ba a rama ai yanzu idan ya zama wato an ce maka sai ka yi abu amma an ƙi gaya maka lokacin da za ka yi shi amma an tabbatar da sai ka yi shi kuma sai ya zo maka to yanzu sakan ɗaya an gaya ma zai iya zo maka ba a gaya ma ba ka shirya wani sakan ɗin zai iya zo maka wani sakan ɗin zai ka zama wani tsakakke a cikin kowane lokaci zai iya zo maka to ai rashin bayaninta shine ainihin bayaninta ita mutuwa ba ku gane ba yanzu to wato shi rashin bayanin mutuwa shine ainihin bayanin mutuwar da Allah ya ce ba za ka mutu ba sai bayan lokaci kaza to daidai waɗannan lokacin ka san ba lokacin mutuwar ka bane amma cewa ka iya mutuwa kowane lokaci ai an gaya maka kenan yanzu na san lokacin mutuwa ta ce inda nake magana nan zai yiwu shine in an jima shine in to duk kowane lokaci na san lokacin da zan iya mutuwa ne to ina sanar da lokacin kenan to shine to واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله يتي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كوباي غبا musulmi muminai dama ya aiwa lazina amanu duk da su ake ai har yanzu ita ce dai ku muminai wa tasimu ai tamassaku bi hablillah ku yi riko da igiya ta Allah ba igiya ba ce haka wannan isti'ara ce wannan a- a- a- malamai suke cewa is- is- is- isti'ara ce ta sirihiyya saboda an ambaci mushabbahu bihi ba ambaci mushabbahu ba inda dama can shi da da da da da da, da majazi da mushabbahu da, da, da tashbihi su suka haɗu suka gina suka haifi isti'ara din gaba ɗaya to da haka Allah yake cewa ku riki igiyarsa wato ku riki hanyoyin tsira aka kamanta hanyar tsira da igiya igiya yanzu in za ka hau sama da an jefa ta sai kama sai ka hau don za ka sako ba sai ka sako ita ba idan mutum yana cikin kogi ka jefa sai ya kama sai ya fito wato duk abin da ake fito da wa daga cikin wani abu to a ba a lokacin baya igiya ce to ku riki igiya wadda za ta tsirar da ku shine ya ce hablullah ku riki igiya ta ubangiji gaba ɗayanku wa tasimu ta nuna a yi gaba ɗaya amma Allah bai bar wannan jam'in ya wadatar da mu ba sai ya sake takidi ya ce jami'an dukkaninku ba nake nufi mumini kara ba ɗaya wanda bai kama igiyar nan ba ba ina nufin kowa ya kama kowa tasa igiyar ba kana da taka igiyar ina da taka igiyar wani ya tasa igiyar kowa ya kama tasa Allah ba haka yake nufi ba wannan guda ɗaya ɗin tak Allah guda ɗaya ce igiyarsa to kowa ya kama ta ishi kowa ya kama hannun kowa zai kai jami'an sai Allah ya sake dai gwari-gwari yadda za mu gane ice wala ta farra kufa kada ku rarraba wurin kamawan ma a ce wannan can wani ƙarshe kan a, ku kama gaba ɗaya ku hauta gaba ɗaya don ku je inda ake nufi gaba ɗaya to wannan aya lallai tana daga cikin aya wadda ta ba da wato saƙo mai ƙarfi ga musulmi akan cewa su tsaya su haɗa kansu su riƙe igiyar Allah guda ɗaya shine musuluncin kenan me hablullahi din addinu kenan ai addini da alqur'ani da sunna sunne hablullahi in an ce ka riƙe wani abu ba wani abu zaka kalla me zan riƙe ba a'a su zaka riƙe to lalle yan uwa musulmi mu ji wannan kira na Allah mu riƙe wato ainihin igiyar Allah gaba ɗayan mu wanda duk muka haɗu da su cikin abu guda biyar ɗin nan wanda muka rabu da su cikin ɗayan biyar ɗin nan dama ba igiyar mu ɗaya ba saƙon ba namu ba ne mu da su wanda aka rabu da shi a wurin Allah ɗaya ne shi kaɗai ba shi da abokin tarayya shi wanda ya zo da wani abu saɓanin wannan to ba layin ku ɗaya ba da- ba da- ba da shi ake ba ba da kai ake kai da ka riƙe Allah shi kaɗai wanda kuma yake ya riƙe Allah shi kaɗai amma yana da wasu wasi ko yana da wani kace na ce a cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bin manzan Allah ba layin ku ɗaya ba amma wanda kuka sake haɗa layi a cikin wannan kuka zo umarni da shari'a ta bayar wanda ta ce lalle a yi sallah zakka azumi hajji ya yadda ka yadda da wannan to don Allah ku zo mu riƙe wannan igiyar wanda duk ya yadda da waɗannan guda biyar ɗin mu jefar da saɓani saɓani ba zai jefu gaba ɗaya ba amma ba ce aka yi shi gaba ɗaya ba saɓani kala biyu ne akwai mazamumi akwai mamduhi saɓani da yake wanda ake so shine saɓani a cikin fahimta saɓani na hankalta wannan Allah bai yo jama'a fahimta su ta zama daidai ba hankalinsu ya zama daidai ba a cikin gidanku ku nawa ne a gidanku za ka samu wani fahimtarsa ba irin ta wani ba ce hankalin wani ba irin na wani ba ne to haka a cikin addini ɗin ma a sana'a za a zo sana'a ɗaya wannan ya fi wannan fahimtar wannan sana'ar kuma tare suka fara koya to tunda ba a yi daidai ba haka fahimtar ilimi na addini ba zai zama ɗaya ba to idan ko fahimta ta ba ta zama ɗaya da taka ba zan saba maka dan ni abin da na fahimta ba shi ka fahimta ba kenan to wannan ba ba aibi bane shine ma aya da Allah yake cewa wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk bayi ba za su kushe suna sabani ba sai wanda Allah ya rahama ya hada fahimta ta su ta zama daya an fahimta ko wannan kuma mun same shi daga salaf tun da kan sahabbai ya zuwa karshen waɗanda ayimma yanzu a ƙarshen ayimma din nan dai waɗanda ake koyi da su da da da, da ijtihadin su su ne waɗannan guda hudu Malik eh, Abu Hanifa Malik eh, Imam Shafi'i ko Imam Ahmad to waɗannan mazhabobin nan nasu gaba ɗaya sabanin da yake cikinsu na addinin kuma yana da yawa amma bai cutar ba bai sa sun ba dukkan igiya ɗaya suka jefa abin nasu ba su rarrabu a- a a- a ruhi ba ko sun rarrabu a ra'ayi ba su rarrabu a islam ba wannan ya jefa wannan kalma ko wannan ya ga ba wancan bane babu wannan to da haka kenan kaga duk ana kan igiya da yanzu imamu malik da ya taso a madina ya kalli ra- wa- malaman madina sun gada daga manyan tabi'ai su kuma sun gada daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma sun gani daga annabi sai ya ce shi yana dogaro da aikin mutanen madina ko a a cikin abin da bai samu aya karara ba ko hadisin manzon Allah ya inganta a wurinsa zai aiki da abin da ya ga malaman madina suna yi abu hanifa shi kuma bai ga wannan ba misali shi kuma yana da abin da ya dogara da shi nasa na ijtihadinsa daban ba wannan bai sa a ce zo in kara ni da kai ba haka mas'aloli na fiqh ga su nan waɗanda in dai kana cewa sabani a a addini ne mu ba ma son sabani a addinin yanzu yanzu yanzu yanzu shafar kai yanzu mutumin da yake a malikiya idan ya kalli ba shafi'i sai ya ce bai iya alwala ba kai sai ya ce maka alwalarsa ba ta yi ba to wanda ya ce alwala ba ta yi ba sallah ba amma wannan bai hana babu inda a malikance ko imam malik ya ce shi wannan ba malikin kai ya bu ba shafi'i sallah babu amma fa ya ga alwalarsa fa a ra'ayinsa ba ta yi ba da misali yanzu a- a malikance in ka zo shafa kai sai ka shafa kai gaba daya wamsahu bi ru'usikum abi jami'i ru'us- ru'usikum haka imam malik yake to yanzu a malikance wanda ya dan taba ruwa ya dan da dan yatsansa guda uku ya dan cak haka ya dan caki kan nasa yaya ai sai ce shafa bata ba kuma shafa alwala bata ba farilla ce kuma guda daya guda farilla ce ba wata sunna bace bare kace sunna shafa kai me faru ba farilla bane to amma tare da haka idan ba malik idan ba shafi'i ya zo ya ce Allahu akbar ba maliki sai ya zo bayan sai ya ce Allahu akbar saboda sabani ne na fahimta ya iya wa wani ne ya dace ko wata ilba ni na dace ba wani ne ya dace shikenan to a tafi a haka to wannan in zami wannan a cikin duk sauran sabanan shikenan abinda mutum zai ki yarda da shi abinda kwata kwata babu hujja da aka dogara da ita ko shi mai yin shi bai kawo hujja ba ba shi da hujja ko ɗaya bai da hujja amma in dai ya dogara da hujja ko da kai kana ganin hujja ba hujja ba ce ba amma shi yana ganin hujja hujja ce don abin da ya dogara da shi wanda kai baka dogara da shi ba ko baka san shi ba ma to ya za a yi kai sai ka rusa tasa hujjar ka ce taka ce hujja naka ne hujja kaga kai anan an dawo wancan sabanin da aka kira san rai kenan in hadisi ne a abin da ka dogara da shi hadisi da ifi ne to hadisi da ifi ne kam da yawa hadisi da ifi wanda yake ba kuma da ifin bane wurin wani sahihi ne wurin wani ta a bar kawai shi kenan hadisi da ifi ne da shi ka dogara eh ni a wurina ba zan yi wannan ba dan ba madogara cikin wannan ni a wurina dan bai inganta ba haka ne ni ya inganta to salamu alaikum salamu alaikum ni dai ba zan ba eh to ni zan yi ba shi kenan ba mu tafi kan wani abin daban to amma sai a dage a ce dole wannan sai ya zama wani wannan kuma shi ma sai ya zama wannan to kaga ai ba zai yi ba kuma wannan ba zai yi ba to don haka a ƙwar'ani yana kiran mu da cewa mu riko da da igiyar Allah guda ɗaya kan mu rarraba kar mu rarraba abin da yake ja rarraban nan kuma bai wuce abubuwa guda biyu ba san duniya da kuma san ɗaukaka dalili shine duk inda ka ga rarraba ɗin galiban za ka samu shi jahili wanda ake ja ai shi ba ruwansa da wani rarraba shi ake rarrabewa din shi ake rarrabewar mutum ɗaya akwai ƙasa da sama da mutum miliyan kaza da suke saurarensa suke binsa suke jin ra'ayinsa suke da da fatawarsa da garinsu da wasu garuruwansu idan ya so ɗin ya raba kan musulmi zai jefa wasu kalmomi akan wasu ‘yan uwansa musulmi da wannan zai jawo dukkan mabiyansa su ki waɗancan musulmin bai raba kan al'umma ba mutum ɗaya saboda kawai bu- bukatarsa don ana binsa don ka a fasa binsa ko don ya samu ai ɓanna ta isa to Allah ka jeho mana da wasu mazaje daga cikinmu wanda za su haɗa kan, kan al'umma ta musulmi tunda dai abin a hannun jagoranci yake jagorori ne na addini su ne suke da haƙƙi hakan Allah ya ba mu su hakan zai faru to Allah ka jeho mana da mazaje naka yanda ka jeho Hassan dan Aliyu dan Abi Dalib ya haɗa kan al'umma wadda ta farraka Allah ka jeho mana irin Hassan a cikin zamanin mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya kalli Hassan dan dan Aliyu dan Abi Talib yace wannan dan nawa shugaba ne da sannan Allah zai sulhu da shi tsakanin waɗansu jama'u guda biyu masu fitina masu raƙi hakan ko aka yi sai da aka zo lokacin da bayan an kashe Aliyu dan Abi Talib rigima za ta dawo sabuwa dauki sababbin makamai na yaƙi tsakanin musulmi da musulmi Hassan dan Aliyu ya sauka daga kan cewa shi ba shine halifa ba a jawo kan ursa yayi da ya sauka ya sadaukar da kujerar tasa dan al'umma su haɗu gaba daya wallahi sai suka haɗu kuma cike nan masu tarihi kuma suka ce Allahu akbar sadaka rasulullah ga ranar ta zo aka haɗu aka dinga kuma yaƙi a kan arna da kafirai musulmin sun haɗa kansu to muna neman Allah kai mana wannan ba Allah kuma ka raba mu da shugabanni na yanzu na addini masu raba mana kan al'umma Allah ka raba mu da su ko kuma Allah ka fahimtar da su su dawo su ma su haɗa mana kan al'umma din to Allah ya ce wazkuru ni'matallahi ku ausu da khazraj ku tuna ni'imar Allah a gare ku ta musulunci mana ba auzu da kazar kare ba mu ba muna tunawa ya ubangiji muna tuna ni'imar da ba mu da wata ni'ima mafificiya da ta fita ni'imar musulunci komai jefa shi baya bayan ma bayan baya akanta wallahi da baka zama wannan ba abin da kake kai na musulunci to ka gama asara tabewa duniya da lahira ji ba abin da ake faɗa wa irin Allah yanda yake magana da kafiran nan a duniya su tabe a lahira su tabe me ya tabewar duniya ya wuce kana da ubangiji baka san shi ba saboda Allah ai a duniya ya ishe ka ni'ima ka yarda da ubangiji ne ya yi ka kana kallonsa da duk sifofinsa kana tamattu'i ka jin daɗi cikin wannan ya ishe ka ni'ima amma ka ce kai baka san wanda ya yi ka ba to kuma a je lahira a taɓe to Allah ya mana ni'ima muna da ainihin ni'ima ta musulunci mun sallama wa Allah mun sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin abin da ya zo da shi daidai gwargwado kuma muna abin da ya muke yi sai dai ya gafarta mana cikin abin da muka takaita kuma to wannan ba ausu da khazaraj ba amma anan asalin ayat ta sauka ne akan su ausu da khazaraj Allah na cewa ku tuna ni'imar da Allah ya yi muku mana id kuntum a'da'an lokacin da da can ku makiyan juna ne ana fafatawa shekara 120 ana yaki ba sassautawa kuna ta zubar da jininku fa'allafa bai na ƙulubikum sai Allah ya haɗa tsakaninku da addinin musulunci addinin musulunci ya kama ku ya ɗaure ta mau kuka zama fa asbahatum sai kuka zama ai fasirtum ikhwanan bi ni'matihi sai kuka zama ƴan uwan juna ƴan uwa ɗaya da sababbin ni'imar addinin musulunci to wannan bai ishe ku ba ku tuna ni'imar Allah ku gane cewa yanzu gashi kuna ci kuna sha tare kuna auratar juna ma tare ni'ima ce ta Allah wannan to da haka ku tura wannan tsananin gabar Allah yana faɗa cikin wata ayawa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum me yasa innahu azizun hakim Allah yake cewa idan masu yaudara suka so yaudararka Allah ya ce fa inna hasbaka Allah ka tuna fa mai kiyaye kadin Allah ne wa zai taba kaya rasulullahi huwa allazi ayyadaka bi nasrihi shine wannan wanda ya taimake ka da taimakonsa wa bil mu'minina ya taimake ka da mu'minai wa allafa baina qulubihim waye ya hada tsakanin afsa da khazraj ya hada zukatan mu'minai gaba daya Allah ne yace law an faqata ma fil ardi jami'an ya rasulullahi da zaka dauki duk abin da yake bayan ƙasa ka ce ausu da khazar ku zo in ba ku duniya dan ku shirya Allah ya ce ma ma allafta baina qulubihim wallahi zukatansu ba za su hadu ba saboda tsabar gaba da ƙiyayya da masifakin juna Allah ce walakin da Allah allafa bainahum amma Allah shi ya ga dama ya kulla zuciyar ya hada su me yasa dan shi mabuwayin sarki ne to Allah da buwayen nan taka da muna tawassuli da alqur'ani nan naka da wannan aya da muka karanta Allah ka hada zakatan mu musulmi to to kuntum ala shafa hufratin minan nari Allah ya ce kun kasance a bisa gefen gefen gaban ramin wuta saura kaɗan ku faɗa domin da kun mutu a haka cikin fafatawa da juna da kun faɗa cikin wuta fa an ƙaza kun min ha Allah ya ce sai ya tserar da ku daga bare shiga wuta ɗin da yin imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to kamar yadda kuka jin nan ku musulmi haka nan yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun kai yanzu ba ausu bane ba kai ba khazraj bane ba kai waye kai dan tijaniya ne ko kai dan qadiriya ne ko kai dan izala ne ko kai dan shi'a ne ko kai dan wane ne to kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati Allah ce yanda kuka jin nan haka muke bayyana ayoyi la'allakum tahtadun ko kwa shirya kuma yanda waɗancan suka shirya kwarin daidai to
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر mm.
وأولئك هم المفلحون Allah ce waltakun minkum lalle ku daga cikinku al'umma muhammadiyya lalle wasunku su kasance ya du'una ila alkhairi suna kira zuwa alkhairi me alkhairi ko da ko ba a faɗe shi ba ku kun san dunkulallen alheri shine addinin musulunci shine da alherin da ba wanda ba wani alheri da ya wuce shi to lalle a samu wasu suna kira zuwa ga addinin musulunci wa ya'muruna bil ma'rufi suna horo kuma da kyakkyawan aiki wayan hauna anil munkari su hani daga dukkan abin da Allah baya so shine munkari lalle cikin ku a samu waɗannan Allah ya taimaka ya ce lalle ciki da ce ya da cewa lalle kowanku da kowa an dora masa dakon wannan sai yayi amma da aka ce lalle wasu daga cikin ku su zama masu da'awa masu kira zuwa ga Allah suna hani da kyakkyawa suna horo da kyakkyawa kai suna hani da mummuna to ya sa wanda ya tsaya in aka samu malamai yanzu a gari guda in ba ko ɗaya a wannan to wannan garin ya, ya bani uku ya lalace inda an ce lalle cikin al'umma ko wannan wata al'umma ce ke babbiya a ce ba su da mai hani ba su da mai cewa a yi to dole a samu ko guda ɗaya ne to a gari ma haka mai yawa ya ka samu ya kamata a samu mazaje haka masu da'awa dai dole a same su to in an same su sun sauke wanda su ba su yi ilimin da'awa ba domin ba kowa ne yake da haƙƙin ya tsaya yin da'awa zuwa ga Allah ba wani yana da ƙoƙarin ya yi da'awa ɗin kuma sai ya rushe da'awar yana ƙoƙarin ya yi kira zuwa ga Allah amma wallahi kira zuwa yake zuwa ga rusa addinin Allah ɗin to ai ba zai yi a kira zuwa ga addinin Allah ba babu kayan aiki kanikanci ai shi ba kayan aiki da hannu ya za a yi sai da sukundireba sai da hama sai da guduma to haka kira zuwa ga addinin Allah sai da sannin alkur'ani da sunna kaji ɗaya na biyu sai da haƙuri sai da rashin kwaɗayi sai da sanin halin waɗanda za ka kira ɗin wannan muhimmi ne shi ma a da'awa idan ba ka san halin waɗanda za ka kira ba yanzu yadda ake kiran akuya ta zo ta ci abinci daban to haka za ka kira kare daga kai mai kira zuwa ga Allah tarko ne a hannunka da kake so kai kabu to kowane abu akwai yadda ake a kama shi to kowace al'umma ka kalli halin da take ciki da wuraren da take ciki su waye waɗannan wanda nake cikin su nake magana da su ta yaya zan zarga kowa in zarge shi a wuya in kama shi sai na kai shi to farko in ka zo cikin jama'a zaka kira zuwa ga Allah ku dan gaggaisa haka ai ta mutan gari alhamdulillah masha duk ka gane yanda suke in ka zo yanzu sai garin sai ka ga yawancin su ma'auna ne kaga wa'azinka zai tafi tafiya wurin awo idan ka tafi can wani zancen wasu abubuwa daban sai su dubba da su kake ba to halan da suke ciki shi wannan shi za ka fi abin da shi ma kuma in ka kalle su sai ka ga yaya suke su waɗannan attajirai ne ko ko yanzu suka fara ba ba abubuwa to yanzu ake so a duk kowanne sai ka kama shi ka dora shi kan yanda kake so ka dora shi jama'a to dole sai an san halayen mutane in ka san halayen mutane sai ka kama su da abin da zai zama ya kama halin nasu sannan lalle ba za ka kira ba sai ka san abin da kake kira din zuwa gare shi shine me shine alqur'ani da sunna ka ji biyu kenan sai ka zama kana da hikima idan malam mai barota ne kai to to to zaka sai sai ai tarafkan mutane kai kai mutane wuta kar kai wannan kakka- eh, ai, ak- akwai barowa ta gaskiya ba ita nake nufi ba Eh, amma dai kakka zama ka zama mai hikima ba dama kamar jira kake mutane su yi abin ba sai sai- sai ka fallasa su ko sai ka dora su kan keken za ka tura su su tabu ba- ba feda ba komai ai ka za su kasa kenan to to karka yi wannan domin kira da hikima ake yi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi usulubi na kiran manzon Allah kai ƙarya kake yi kace ba hikima a cikin sa kowaye kai to in kuka ce da hikima kai me yasa ba za ka yi hikima ba ko kuma shi kake bi ba yanzu wata rana balarabe ya zo ya samu masallaci ya samu wani dan gefe da dai ba za a gan shi ba amma cikin masallaci ne ga sahabbai suna gefe ba ya zo kawai cilla fitsarinsa tsaye ina fitsari sai sahabbai suka taso masa sai annabi ce a ku bari ku bari yawa karasa karasa annabi ya ce karasa annabi karasa ya ce karasa ya gama sai annabi ya kira shi sai ce kaga irin wannan wurin da kake gani ba a shirya shi don haka ba an shirya shi dan bauta ne dan bauta Allah ita kuma bautar nan ta Allah wannan da kake gani ba a yin ta da wannan abin a wajen da wannan abin yake kaza kaza ya ce to ya ji daɗin nasiha da manzo Allah yake ya masa sai ya daga hannu ya ce Allah ka ji kaina ni da Muhammadu mu kadai eh to hell kowa ya jabi inda zashi ma amma dai ni da Adam wa Allah ka ji kanmu to to haka ake da hikima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya sahabbai a sannan jikinsu ya sanyi suka gani suka dauka haka kuma mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din haka suka yi yanzu wata rana Abu Hanifa wani makocinsa ne shi yana nan yana bada fatawa shi kuma sai ya sha giyarsa sai ta fito kawai sai a ta buga ganga can gefe aka ce masa ya ce a shi ma huruminsa ne nan yake abinda shi ma yake yin shi ya ga yi- abinda abubuwa ne ba ya ga zai iya yi kenan shi ma shi ma nan kuma abinda zai iya yi kenan ci gaba da yi shi kenan ana nan ana nan abubuwa ne mace ku kyale shi inda dai karatun yana juwa a inda muke yi shi kenan nan nan kawai sai aka zo kame waje a kasuwa ana kame na mutanen da ba na kirki ba sai aka samu da shi a ciki sai aka kama har da shi Ah, abu hanifa lokaci ya yi ji bai ji gongon gongon ba washe gari jibu ma bai ji ba sai ce me ya faru ne ga makocin namu wani ya ce ai an kama shi an kama shi ya ce a ɗauko alfadari aka ɗauko alfadari sai ya tafi wajen shugaba a lokacin gwamna na garin ya same shi ya ce yana ganin sai ya taso ya ce ya imami me ya faru sai ce a na zo beli ne makoci na aka kama ai muna tare da shi lafiya lau "Ah, aka wane ne ya ce ai wani aka kawo shi to umami ai sai a tafi sai ya taho da shi aka taho da shi ya shiga gida ya shiga gida washe gari ba kiɗa wani washe garin ba kiɗa ya ce ah wannan yaya sai ce ah da Allah na tuba za ku yana waka cewa su a kyale su su kaza kaza a cikin waƙa- kiɗan nasu to to dan Allah wannan Abu Hanifa bai maganin sa ba to da me yayi washe gari wani washe gari washe sai gashi shine ba karatu yake dauka ba ba ala karatu amma yana za- zaune yana jin abin da ake ya kirawo shi dan Allah mu dauki salo irin na waɗannan magabata to wala takunu kallazina tafarraqu Allah ya sake cewa ku al'umma kar ku zama irin waɗanda suka rarraba addinin su suka rarrabu akan addini waqtalafu suka yi sabani a cikin addinin su min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan bayyina shine shaida da hujjoji sun bayyana gare su sune yahudu da nasara bayan suna da littafin su kowanne ya cika da saƙon Allah a cikinsa kuma an gaya musu fari da baki a sannan ne kuma wai suka yi saɓani ai a sannan ya kamata babu saɓani kamar yanzu halin da muke ciki ne lokacin da ilimi ya cika mu ai sannan ne ya kamata ba za a yi saɓani ba lokacin da za mu gane abin da za a iya musu da abin da za a kyara mutum a kansa da abin da za a ce ba a yadda ba ilimi ya cika mu gaba ɗaya to me na saɓani me na zage-zage ha kawo kuma wanda za shi zage-zagen nan yau idan ka zo ka samu wanda bai san bihin ba ana dambe sai ka ba shi haƙuri ka kalle shi a matsayin bai san bihin ba amma wanda suka san bihin kuma su za su ringa zage-zage suna dambe a yan faɗi shi wancan shi kuma wanda da can bai san bihin ba shi me zai yi malam yana dambe ba sai ya ɗauko takobi da wuƙa ba kuma shi ai shi ya wuce dambe kuma daga in dai malam ya yi kaza to shi kenan shi kuma wanda ba malam ba kuma ai sai a zo a gaba da wannan to wa ula'ika lahum azabun azim lalle waɗanda suka rarraba suka yi sabani bayan bayyana hujjoji sun zo musu Allah ya ce waɗannan lalle azabun azimun azaba mai raɗaɗi za ta tabbata gare su yaushe duniya da lahira kuma komun musuluncin naka idan har baka rage abin da zai kawo sabani ba musulmi mun ba mu rage abin da zai kawo mana sabani ba muka hura wutar sabani to lalle lana azabun azimun azaba mai radadi za ta tabbata a gare mu a duniya wace iri ce irin wadda muke gani yanzu rashin haɗin kan musulmi ya sa ana dosarsu da abin da da haɗe suke ba a isa a dosar shi da su ba ba azaba ba ce wannan muke sha sai ka saurari wata azaba ta lahira kiri-kiri yan tsurin kana jin tsoronsu to da haka Allah ya kiyashe mu to mu je malam يوم تبيض وجوه وتسود وجوه Mm.
فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم Mm.
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Allah ya ce yau mata biyadu ka ambata ya rasulallahi wa al'ummarka wata rana wadda wasu fuskoki za su yi fari tas saboda zuciyarsu ta yi tas Allah samu ne wata suwaddu wujo wasu fuskoki kuma za su yi baƙiƙirin saboda zuciyar ba ta ji daɗi ba Allah saba mu ba ne wata rana ce wannan ita ce ranar alƙiyama wannan an faɗa a dunkule sai Allah ya dawo zai rarrabe ya ce fa amman lazina suwaddat wujuhuhum amma kaga waɗanda zuciyar tasu ta yi bakin kirin wannan fa su ne kafirai kafirai ne za su tashi ranar alkiyama babu kowane irin annuri a fuskar su me yasa saboda zuciyar an kuntata ta ta san me ta ɗauko ta san me za ta sa- sa- sakamako da shi a yanzu wa yawmal qiyamati taral ladhina kadhabu ala allahi wuj- wujuhahum muswadda eh kaga kadhabu ala allahi akafirin ne suka kare suka suka karyata ubangiji da haka wal ladhina kasabu sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum zillah ma lahum min allahi min asimin ka'annama ughshiyat wujuhuhum qita'a min al-layli muzlima to kaga waɗannan dukkaninsu kafirai ne dai to amma nan kasabu sayyi'ati Allah ya ce kafiri zai tashi haka wanda ya maida mummunan aiki fataucinsa shi ma zai tashi da baka fuska kasabu sayyi'ati wancan kafirai ne nan ma kafirai ne gashi nan abinda aka ce fa amma zan so du iswadatu juhum akafartum ba'da imanikum kaga su kafirai ne nan to kasabu sayyi'ati fa zaka sai a dage dan adam ya yi kokari ya tashi ranar alkiyama tangaran yana an ce abin da ya sa Allah zai sa fuskokin wasu su fari wasu su baki saboda yanzu da ka hango fuska mai fari ka san waye shi alama ce da ka hango burtuntun ka san waye shi alama ce to Allah ya kyashe mu da wannan alama amma abin da zai sa da mu kubuta daga wannan tun yanzu akwai soso da sabulu da mai mai kyau wa- wanda za ka yi wanka da shi ka yi kwalla da shi ka yi farin ba a ranar lahira ne ake samun abin da za a yi fari da shi ko ko kuwa ba a'a a ranar lahira a daddu- a nan duniya ne ake samun yadda za a yi wanka a yi- a wa- a wanke fuska ta yi fari a wanke ta da istighfari mana ba wai zancen cewa ka makara ba in dai ka ji to jiki ya tsira in kunne ya ji jiki ya tsira duk wanda yake ma'abocin sabo ma'abocin zunubi wanda yake gani ya iya shiga cikin nan ah akwai soso da sabulu da turare ga istighfari ga salatin manzon Allah in ka kama babu ba za ka tashi da baki fuska ba to Allah ya sa mu kama waɗannan din to fa amma allazina taswaddat wujuhuhum waɗanda suke fuskokin su suka yi baki kirin sai a jefa su a wuta to bayan an jefa su a wuta ne sai Allah ya tambaye su ya ce akafartum ba da imanikum yanzu ba kun kafirta ba bayan kun yi imani bayan alastu bi rabbikum qalu bala kun amsa mun cewa ku mu'mine ne za ku imani dan duk rai ya amsa wa Allah ranan nan cewa shi imani zai yi kun zo duniya kun ki kuka yi kafirci to a kafartun ba da imanikum to me zai faru fa zuqul azaba yanzu kuna cikin azaba ku ci gaba da dandanar azaba amma bima kuntum takfurun ai da sababin abin da kuka yi na kafirci shi ya ja muku abin da kuke ciki yanzu Allah ya kiyashe mu to وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون amma kaga waɗanda fuskarsu ta fari ka ji makomarsu suna ina su fa fi rahmatillah su suna cikin rahamar Allah anan aka dunkule rahamar rahamar ta me a ta maraban mala'iku ta maraban ƴan matansu duka ta jin daɗi ta kasan ƴan aljanna na shiga aljanna farko amra su ce wai alhamdulillahi allazi azhaba annal hazan shine farko Allah mun gode maka da ka tafiyar da bakin ciki daga gare mu shi bakin cikin gabar bakin ciki teku ne kato bakin ciki a cikinsa muke yanzu kai ta yi kai ta yi kai kokarin ka fita gabar ran da ka fita ran da ka sa kafa ka a aljanna to ai a duniya dai gashi da fama ake ta yi nan ka ji nan ba daɗi nan ka ji nan ba daɗi bakin ciki ne wannan an mutu gashi nan kai baka san ya za a yi abin bayin da yake ba an tashi ga tsoron ranar tashin alkiyama kafin ka tsiran ma to ranar da ka tsira ka tsoma kaba cikin aljanna bakin ciki ranar ka zo gaba ka tsallake kogin gaba daya to shine sai dan aljanna ya ce alhamdulillah allazi azaba annal hazan eh, inna rabbana lagafurun shakur sai dan adam ya gano abin da yasa ya tsallaka bakin cikin sai ya ce gaskiya ubangijinmu mai gafara ne wallahi ba dan gafara ba na san na cancanta in tabbata cikin bakin cikin nan amma gafuru ne shi to to kuma ya to shakuru ne kuma godiya muke Allah to haka تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق mm.
وما الله يريد ظلما للعالمين tilka ayatullah Allah ya ce wannan abin da kuke ji sako da yake zuwa yake sauka yake sauka kuke ji a kunnanku sako ne da Allah ya sauka wa manzon Allah da yake ce masa ayoyin Allah kenan na tuluwa muna karanta ta alaika gare ka ya Muhammadu annabin Allah muna karanta ta bil haqqi da gaskiya wa mallahu birudu yuridu zulman lil alamin karanta ayoyi da ake yi a gaya maka fari a gaya maka baki Allah baya so ka waye gari a lahira dim baka san me yake so ba shi yasa baka yi ba a'a an gaya maka Allah baya nufin zaluntar bayansa bai nufa ba bare ma ya aikata nufi ba shi ake fara yi ba sannan aiki to shi Allah yuri- mallahu yuridu Allah bai yin nufin ya ya zalunci daya daga cikin bayansa bai yi ba walillahi ولله ما في السماوات وما في الأرض Mm.
وإلى الله ترجع الأمور me ya amfanin zalunci ga wanda yake yin sa ko dai yayi zalunci dan ya daɗi kansa da wani abu eh kuɗinka kaɗan ne ko ma mai yawan ne haɗama ta ma yawa kana so ka ƙara akan da na wani sai ka zalunci a'a ba kuɗi bane zalunci ne kake so kai dan ka zama shugaba ka zama jagora wannan shi yake jawo ai zalunci to Allah ya ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi sammai gaba ɗaya da arzikinsu ƙasai gaba ɗaya da arzikinsu gaba ɗaya mulki na ne in ya ga dama ya murje su in ya ga dama ya yin da duk yake so da su to tun wanda yake da wannan me ya kawo a ce ya zalunci da haka mallahu yuridu zulman lil lil ibad Allah ba zai zalunci kowa ba saboda mulki nasa ne zalunci kuma ana yi ne da an rasa to shi ya- shi yana da shi wa ilallahi turja'ul umur kuma dukkanin ma wanda yake ganin wani abu na hannunsa ko me shi abin kuwa to ga Allah za a mai da wannan abin da kai da dukiyarka da kai da mulkinka da kai da ƴaƴanka da kai duk gaba daya rugutsuma za a yi ilallahi turja'ul umur ga Allah ne ake mai da lamurra gaba daya ya ga abin da zai